أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهمزية في مدح خير البرية الافتتاح صل يا ربنا وسلم على من هو للخير رحمة وشفاء كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء لم يساووك في علاك وقدحا لسنا منك دونهم وسناء إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء لك ذات العلوم من علم الغيب ومنها لآدم الأسماء نعم لك ذات العلوم من عالم من عالم الغيب نعم لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك ال... تتباهى بك تتباهى بك العصور وتسمو بك الياء بعدها الياء ميلاده صلى الله عليه وسلم وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب الأولى بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا عقد سؤدد وفخار أنت فيه ال... أنت فيه اليتيمة العصماء ومحياك الشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة الغراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتدا وتدا إيوان كسرى ولولا آية منك ما تدا البناء وغدا كل بيت نار وفيه قربة من خمودها من خمودها وبلاء وعيون للفسر غارت فهل كان لنيرانهم بها إطفاء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء فهنيئا به لآمنة الفضل الذي شرفت به حواء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mu yau zama na goma cikin karatun zauri da muke karanta alburda na albusiri wadda mun gama alburda mun kammala shi mun shiga sabon littafi alhamziya kenan wanda da shi muka buɗe karatun yau yau muna zama na goma kuma za mu karanta hamziyatul busiri karatun farko da mulhatul i'rab Uh, shi kuma ina tsammanin karatu na bakwai ko na takwas to buɗe littafin nan kamar yadda muka sani uh, da alburda da hamziya littattafai ne da suka shahara a fage na almadih yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda fage ne amikun jiddan wanda masana suke gasa a cikinsa kowa yana ƙoƙarin ya zamanto ya zama almubarizu a fagen yaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma alhamdulillah maulana shekul islam alhaji ibrahim inyas a shine almubarizu na wato yaban manzan allah a bangarori da yawa wanda duk masana sun riga sun sani amma duk da haka shekul islam yana yin tawadu'u yana cewa wa ma tarakal busiru qawlan liqa'ilin wa ka'abun wa hassanul madihi takallamu وقد ندق القرآن بالمده فائها سجايا رسول الله والذكر أحكم duk da haka ya yabi albusiri da cewa duk abin da zan yi na yaban annabi albusiri bai bar mun ta cewa ba a kun ga yadda muka ɗauko tun daga kan algazlu wa shakwal garam at-tahziru an hawan nafsi madhun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'jizatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama mu'jizatul qur'an da aniwa wasfiya kenan ko da kuma ijtihadun nabi sallallahu alaihi wasallam ra'at qulubal ida an ba'u bi isatihi da kuma at-tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam ko ko kafin ijtihadun nabi sallallahu alaihi wasallam al-isra wal mi'raj ya khayra man yammama al-afuna sahatahu sa'yan wa fawqa al-mutun al-aynik ar-rusmi ga kuma um, ijtihadun nabi sallallahu alaihi wasallam ra'at qulubal ida kenan an ba'u bi isatihi ga kuma at-tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam khadamtuhu bi madiyin astaqilu bihi sai kuma al-munajat ya akramal khalqi mali man aluzu bihi wanda duk wanda ya ga wato yanda albusiri ya gina alburda zai ga kaman wani sarh ne kaman wani bene ne na zinare wanda aka gina shi da ƙwayoyin hankali lubabul aql wadda wato abin ya shige misali wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran kawai to shi kuma hamziya ya dauko wani salo mai ban mamaki shi alburda ya fi hamziya kabuli wato an fi karban alburda a duniya akan hamziya amma kuma hamziya ya yi hamziya ne bayan ya samu fatahi daga manzon Allah sabila da kawai labaran hamziya labarai ne na siryanin ruhi da zuciya wancan kuma labarai ne da suke yawo tsakanin gaɓoɓi da hankali da zuciya amma shi kuma alhamziya labari ne kawai na wanda ya riga ya yi talashi cikin sayiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to ya buɗe da amshin baitocin shine salli ya rabbana wa sallim ala man huwa lil khalqi rahmatun wa shifa'u ya Allah kai salati kai aminci ga annabin mu wanda shine rahma ga talikai kuma shine waraka ga talikai gaba daya kaifa tarqa ruqiyakal anbiya'u ya sama'an ma tawalata sama'u yace kaifa tarqa ruqiyakal anbiya'u ta yaya ya sayyidi ya rasulullah al'ambiya'u annabawa, tarka da su hauhawa, roƙi yaka irin hauhawan darajojinka. Yaya za su hauhawa irin hauhawan darajojinka? Wannan istifham ɗin a nan wajen istifham ne inkari, ba yadda za su yi su hau matsayinka ya Rasulallah. Ya sama an ya annabi maɗaukaki. ma tawalat sama wanda ɗaukakansa ko saman sammai ba ta kai ɗaukakansa ɗaukaka ba ya da kowa a duniya sama ta ɗaukaka sama da shi shi ku annabi ya ɗaukaka sama da sama sabila da ya ƙetare sammai ya je gurin da sama kuma babu sama a wannan wajen ma gaba ɗaya menene asrabika Allahu laylan iz malaikuhu war rusul fil masjid al aqsa ala qadami lamma khatarta bihim iltaffu bi sayyidihim kashuhbi bil badri aw kal jundi bil alami hatta ataita maqaman la yutaru laha ala janahin wa la yus'a ala qadami وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاستلمي تو درجا da manzon Allah ya hawa daraja ne da ya ketara sammai kowa cikin halittun Allah sama ta masa rufi ta yi sama da shi amma annabi kuma ya yi sama da sammai shi ne ya sama'an ya maɗaukaki wanda ma tawalat sama'u sama ma ba ta haɗa ɗaukaka da shi ba to kaga nan sama a nan wajen da sama'u a nan wajen haƙiƙa ce da majazi sama'u a nan wajen ita ce haƙiƙa sama'u na biyu sama'u na farko kuma ita ce majazi an gane ko masha Allah lam yusawuka fi ulaka wa qadaha la sanan minka dunahum wa sana'u lam yusawuka ya rasulullahi basu yi daidai da kai ba basu kamo ka ba shine abin da ya faɗa cikin alburda khafatta kulla maqamin bil idafati iznudi tabir raf'i misla al mufrad al alami كيما تفوز بوصل أي مستتر عن الأيون وسرا أي مكتتم فحست كل مقام غير مشترك وجست كل فكار غير مزدحم to shine abin da yake faɗa a nan wajen lam yusawuka basu zo kusa da kai ba ya rasulullah basu zo daidan ka ba fi ulaka cikin ɗaukakanka wa qad hala ya koro ya koro sanin minka dunahum wa sana'u sanin minka hasken da kake da shi su sami irin wannan hasken da ɗaukakan da kake da shi wallahi ya kori mu wani cikin halittun Allah sanin wa sana'u da haskenka da ɗaukakanka sanin na farko yana nufin hasken sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana'u yana nufin ɗaukakan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya kori ma wanda ba manzan Allah ba إنما مثل صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء إنما مثل صفاتك iyaka dai innama a nan wajen hasriya ce innama takan zo ta fa'idantar da hasru wani lokaci kuma takan zo ta fa'idantar da abin da ba hasru ba amma abin da suka ce suka ce idan innama fi'ili ya biyo bayanta to tana fa'idantar da hasru ne qat'an ai tana fa'idantar da tana ba ba ba ba, ba, ba, ba, ba hasru take fa'idantarwa ba tana fa'idantar da taukidi ne da kuma wasu misali kaman eh, misali misali misali idan muka duba cikin suratul eh, cikin cikin suratul taha ne ko Allah yana faɗa mana innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haisu ata kaga innama sana'u a gurin kaga ba ba ba inna ma tana fa'idantar da hasru bane ba za ka ce iyaka bane tabiya da idan ka ce inna ma sana'u a gurin yana fa'idantar da hasru ne to kaga kai da dai zama maf'ulu bihi kenan iyaka sun aikata kaidin mai sihiri kaga kai da dai zama mene maf'ulu bihi to kaga kuma a ayan Allah cewa inna ma sana'u kaidu sahir kaidu sahir kaga bai zamanto kaidu din maf'ulu bihi ba kenan wani abu ne daban sai suka ce to inna ma a wannan wajen inna tana zaman kanta ne ma kuma tana wasluce inna tana zaman kanta ne ma tana wasluce sana'u fi'lu madin mabniyun ala dhammi litisalihi bi wawil jama'a ko ba haka ba wa huwa fa'il kaidu kuma shine ismu inna wancan inna din nan inna ma inna din nan to kaidu shine ismu inna ay, khabaru inna kai astaghfirullah astaghfirullah ita ismul mausul din nan ma ita ce ismu inna nan kuma kaidu ita ce khabaru inna sai suka ce idan kuma inna ma ta biyo bayan wato suna wato suna ya biyo bayan inna ma to shi wannan inna ma din yana fa'idantar da hasru ne kamar misali Allah da ya ce inna ma ilahukum ilahun wahid iyaka Allahnku Allah ɗaya ne abin bautanku kwaya ɗaya ne kaga anan wajen tana fa'idantar da hasro ne to nan aka ce inna ma mathalu sifatika lallai su annabawa da suka shuɗe suke babba da labarin siffofinka ya rasulallah kowane annabi yana zuwa da bisharan zuwanka ya rasulallah to inna ma masalu sifatika su kansu iyakansu sukan sifanta sifofinka ne linnasi wa mutane ba suna faɗan haƙiƙanin sifanka ba ne a'a kama matsalan nujumal ma'u kaman yanda alma'u ruwa shine fa'ili annujuma shine maf'ul kaman yanda ruwa yake misalta taurari idan ka zuba ido ka je bakin kogi da daddare ga sama kuma fes da taurari za ka ga ga taurarin nan a cikin a cikin a cikin ruwan nan ga suna in ka buɗe randa randan yana sarari za ka ga ga wata nan har ya fito amma ba watan bane a cikin randa kawai sura ne to dukkanin annabawa suna suranta waye suna suranta annabi ne majazan ba hakikatan ba kama matsalan nujumal ma'u كمصباح كل فضل فما تصدر إلا أن دوئك الأدواء أنت مصباح كل فضل duk wani falalan da zaka gan shi a duniyan nan to annabi ne fitilan falalan fama tasdurul adwa'u illa an dau'ika haske baya haskaka haske baya bayyana ya saddara a ga haske ya fito to duk hasken da ka gani hasken manzon Allah ne anta misbahu kulli fadlin kai ne fitila na kowane fifiko fama tasduru ba ta daga sadara yasduru ne ko to fama tasduru al'adwa'u illa an dau'ika haske baya haskawa sai daga me sai daga haskenka ya sayidi ya rasulallah na'am لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء لك ذات العلوم يا رسول الله كان دا غندارين علمي مباشر daga Allah ilimin da Jibrilu ma bai san menene tsakaninka da Allah ba inna lima Allahi waqtun la yasa'uni fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun annabi ce ina da wani lokaci tsakanina da Allah wanda mala'ika muƙarrabi ko annabi mursali bai isa ya san me ke cikin wannan lokaci ba. Shi ne ya ce to, an laka zatul ulum, ya Rasulallah kana da gundarin ilimomi kai tsaye min alimil gaibi daga Ubangiji masanin gaibu. Ya Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam wa min hali Adam al-asma'u annabi Adamu ma daga waɗannan ilmomin naka ya samu ilmul asma' wanda Allah ya ce mana wa allama adama al-asma'a kullaha summa aradahum 'ala al-mala'ikati fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin to wa min hali adama al-asma'u annabi adamu ma daga ilimin ka ne ya samo ilimin sunayen nan ya rasulullah an gane لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء لم تظل baka gushe ba ya rasulallah fi dama'iril kauni cikin khabaya cikin wato dama'ir abin da ya buya na alkauni samammu tun daga kan adamu da hawa'u tukhtaru lakal ummahatu ana zaba maka iyaye mata wal aba'u da iyaye maza ma'ana manzan Allah zaɓin zaɓi ne tun da aka halicci duniya ake zaɓen tsatsan da annabi zai fito a ciki ake zaɓen mahaifan da annabi zai fito cikin wannan mahaifa shi zaɓi ne ɗan zaɓi inna Allah akhtara min waladi Isma'ila kinanata wa akhtara min kinanata al-araba wa akhtara min al-arabi quraishan wa akhtara min quraishin bani hashim wa akhtara ni min bani hashim fa ana khiyarun min khiyarun min khiyarun min kiyarin min kiyar to annabi shi tun daga Adamu da Hawwa'u ake zaba masa uwa da uba don haka wallahi ba a kai annabi uwa ba ba a kai annabi uba ba duk wanda ya ɓaya ɓatanci ga iyayen annabi wallahi annabi ya zaga wallahi tallahi tsinanne ne in ban da tsinanne babu wanda zai taɓa sai da tuna amina da saidina da da saidina abdullahi babu shi a duniyan nan babu shi a duniyan nan lam tazarfi da ma'ilil kauni tuktaru ana zaba maka al'umma tu iyaye mata wal aba'u da iyaye maza na'am ma madat fataratun min ar-rusul illa basharat qaumaha bikal anbiya'u ma madat fataratun fataratun wata zamani na tsakani in an ce fatara shine tsakanin annabi da annabi to duk wani zango na dan tsakani fa bata shude ba illa basharat qaumaha sai jama'an wannan wato al'anbiya wa annabawa sai basharar qaumaha sun yi albishir wa mutanen wannan zamanin ba wasu jama'an da suka shuɗe tun daga kan Adamu Shisu Nuhu har zuwa annabi Sulaiman da annabi Isa ba wani annabin da bai ba da bisharar zuwan manzon Allah ba babu shi kowane annabi sayyidina rasulullah ya taba fitowa ya samu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yana karanta taura a ganin annabi sai ya boye ce me kake ya ki nunawa ya ce rasulullah wasu takaddu ne na taura annabi ya ce na rantse da ubangijin da ya turo ni da yau annabi musa zai dawo to ya bi ni shine mafita a gare shi ya zamo mabiyina laukana musa hayyan ma wasu ahu illa tibai da yau musa yana raye wallahi tallahi bina dai dole to kowane annabi ya ba da labarin zuwan manzan Allah Muhammad fatar tumiyar rusul wani zamani na manzanni bata shuɗe ba illa sai al'anbiya o annabawa basharat qauma habika sun yi albishir wa mutanen su dawa da kai ya rasulullah na'am تتباهى بك الأصور وتسمو بك علياء بعضها علياء تتباهى معناه تتفاخر تتباهى بك الأصور الأصور جمع أصر زامني سنا تباهي سنا الفهري بك دكي ma'ana kowane zamani yana alfahari ma zamanin da ya fi shi kusa ya fi wato zamanin da ya fi shi kusanci da kai zamanin annabi Musa yana alfahari ma zamanin annabi Isa yana ce ni din nan na fi kusanci da annabi Muhammadu a kanka zamanin annabi Musa yana alfahari ma zamanin annabi Ibrahim yana ce na fi ka kusanci da wato al'usuru su kansu zamani gasa suke suna alfahari ma junansu akan kusanci da zamanin manzon Allah tabaha bika al'usuru zamanna suna alfahari bika da kai wata mu suna ɗaukaka aliya'u ba'daha aliya'u ɗaukaka bayan ɗaukaka ana bashi bashi kawai bashi kawai ba ana zamuna suna ɗaukaka da kai ɗaukaka a bayan ɗaukaka Eh, aliya'u ba'daha aliya'u maɗaukakiya bayan maɗaukakiya wannan zamanin ta zo ita ma maɗaukakiya ce saboda mai sabida tana kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam miladuhu sallallahu alaihi wasallam aihuwan manzan Allah. Na'am, wa badalil wujudi minka karimun min karimin aba'uhu kurama'u wa badalil wujudi minka karimun. Wato, wani irin girman kyauta ne ya bayyana, mubalaga ne. Girman kyauta ya bayyana, minka da zuwan samuwanka ya Rasulallah. Eh. wato wato wato wato kaman kai ne ka ce ittakhaztu min minka kalilan a maimakon ka ce ittakhaztuka kalilan to saboda ka yi mubalaga ka ce ittakhaztu min fulanin khalilan ma'ana na riƙi wani ba daɗi mubalaga ne baka ce ittakastu kalilan baka ce ittakastu minka kalilan to shine yace wa badalil wujudi minka karimun girma ya bayyana kyauta mai girma ya bayyana lil wujudi ga samanmu minka da zuwanka min karimin daga wani karimin mutum shine sayyiduna abdullahi aba'uhu kurama'u shi ma iyayensa karimai ne ma'ana duk dangin manzan Allah iyayen manzan Allah maza kowane ɗaya daga cikinsu shugaba ne a zamaninsa ba a taɓa samun ɗaya daga cikin mahaifan manzan Allah cikin tsatsan manzan Allah ya fito a ƙasƙancacce ba sai ka samu shine sayyidu qaumi shugaban mutanensa shine min karimin aba'uhu kuramahu nasabun tahsibul ula bihulahu qalladatha nujumahal jawza'u ce nasabun wannan nasaban ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane ne nasaba ce wanda tahsibul ula bihulahu zaka kulle al'ula ɗaukaka bihulahu da ƙawatuwansa hulahu daga hilya ma'ana ado kyau ka gane ko in ka ce ahla abin da ya fi kyau ka gane to nasabun dangane ne wanda tahsibul ula tahsibu a nan wajen ba tahsibu yana nufin tazunnun kazzaci bane a'a tahsibu ta ataqidu za ka ƙulla al'ula ɗaukaka bi hulahu da ƙawatuwan wannan nasaba. Wannan nasaba kai ka ce ƙalladat hannu juma hal jauza'u. Jauza'u ce ta ratayar da taurarinta. Ma'ana, nasaban manzan Allah kaman abin wuya ce. Aka jera shi kaman asilalo. Bayan an jera su asilalo. sai kuma ga ƙudubin rahaɗin ainihin gundarin abin da ya kewaye ɗin to dukka dangin manzan Allah tamkar taurari ne aka jera su wato jauza'u kuma tana tsakiyar jauza'u ita ce annabi Muhammadu jauza'u tauraro ne to duka taura dukkanin nasaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kowa cikin iyayen manzan Allah tauraro ne da aka ratayar da shi tamkar sarƙa wanda da wannan haɗaiwan ne yake cika ya zama sarƙa abin ado ko to shine kalladar hana juma hal jauza'u wanda tauraruwar jauza'u tara ta yadda taurarinta na habbaza igdi sudadin an tafi hiliyatimatul asma'u habbaza igdi sudadin madalla habbaza madalla iqdu sudadin da irin ƙulli na su'udadin shugabanci wa fakharin da alfahari an tafihi yatimatul asma'u wanda kai ya kutuce wanda ake ta kiwanta ake kiyaye ta cikin wannan kulli al-yatima yaqut al-asma wanda aka kiyaye ta ma'ana iqdu sudadin auren sayyiduna abdullahi da sayyidatuna amina wannan auren an yi wannan auren ne iqdu sudadin ne kullele na shugabanci kuma kai ne abin da aka ɓoye al-yatimatul asma kai ne zi diamond ɗin da aka ɓoye cikin wannan kulli an gane ko Mm. وما هينك الشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة غراء ومحيا مغانا منين مغانا فسكا ومحيا مغاننك فسكنك يا رسول الله كالشمس كي كاتشي راناني مضيء مي هسكي irin yadda sahabban manzan Allah suke sifanta manzan Allah sai idan ka ga fiskan manzan Allah kai ka ce rana da wata ne suke gudu kawai a guri ɗaya ka gane ko ko idan ka ga fiskan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kai kai kai ma ra'aitu min zilin matin fi hum ko ko ma ra'aitu min zilin matin ko fi humratin fi hullatin hamra'a ahsana min rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Tirmidhi ya kawo cikin Shama'ilul Muhammadiyya ko kamar yadda wato ummu ma'abadil khuzaiya take ce in kaga annabi daga nesa ka ji kana son sa in ka matso da shi kusa ka ji tsoro ya kama ka ko kamar yadda sayyidina ali yake ce man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu ko ko ko kamar yadda eh, anas yake ce na fito a wani dare mai duhu amma da wata mai haske ga annabi kuma ya fito sai ina kallon annabi ina kallon wata sai na ga annabi ya fi watan ma haske shi ne wa mahayyan magananka ya sayyidi ya rasulallah ka shamsi kaman rana ne minka mudhi'un wanda yake haskawa asfarat anhu lailatun garra'u wanda dare mai duhu ta yi fatsi dare mai haske ta yi fatsi daga wannan hasken na fiskan kamana ma'ana dare wanda take da haske to ta yi fatsi wato asfar ta yi fatsi daga wannan hasken na fiskan ka ya, ya, ya rasulallah sallallahu alaihi wasallam. ma'ana hasken ta ya ragu a gaban hasken hasken ka ya rasulallah na'am مولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء ليلة المولود lailatul maulidi daren aihuwa daren aihuwan manzan Allah dama al-maulid al-masdarul mimi ne da yake abbara zarfu zamanin ko zarfu makanin ko yawwa lailatul maulidi daren aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallama allazi kana liddini wanda wannan daren dare ne wanda addini ba zai taɓa mancewa da wannan daren ba duk alkhairin da ka gani cikin musulunci tun daga kan alƙur'ani isra'i da mi'raji salloli biyar azumin ramadana zakka hajji kowane irin ibadan da ake yin sa a duniyan nan albarkacin lailatul maulidi ne daren aihuwan annabi in ba dan wannan daren ba to da ba a samu wannan alkhairin ba shi yasa wannan daren take da falala akan kowace dare sabila da wannan daren ita ta ɗauko annabi sukutum ta kawo to duk abin da aka samu bayan zuwan annabi to wannan daren tana da percentage a ciki kai ita ce kudubin raha da ta kawo wannan lailatul maulidi daren aihuwan annabi allazi kana liddini wanda ya zamo na addini sururun bi yaumihi wazdiha'u wanda ya zamo abun farin ciki ga wannan ranan wazdiha'u sannan kuma abin alfahari ne ma'ana daren annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da aka haifi annabi ya zama abin farin ciki ga ranar litinin abin farin ciki ga wannan ranar gaba ɗaya wazdiha'u da alfahari na'am wata da iwanu kisra walaula ayatun ayatun min kama ta da albina'u wata da iwanu kisra katangan kisra ya, ya dare gida biyu shine abin da ya faɗa maka a can waje ya ce menene yake cewa yau mun tafarrasa fihi alfursu annahum qad unziru bi hululil bu'si wan naqami wa bata iwanu kisra wa huwa munsadi'un ka shamli ashabi kisra ghayra multaqim to shine yake fada maka wata da'a iwanu kisra katangan kisra da yake sama da shekara dubu yana tsaye kyam ana bautan ana bautan sarakuna a ciki ana aihuwan annabi wata da'a ya dare gida biyu walaula ayatu minka ba dadin aya aya da mu'ujiza ta irhas na annabi Muhammadu ba mata da albina uba ba ko gireda bata isa ta rushe wannan ginin ba amma aya ta irhasan zuwan manzan Allah ita ta rushe katangan katangan kisra وغدا كل كل بيت نار وفيه وغدا كل بيت نار وفيه قربة من خمودها وبلاء وبدا كل بيت كل بيت kowane gida da ka gani cikin gidajen da ake bautan wuta a cikin sa majusawa suke bautan wuta a ciki sai da wutan gidan ya mutu da daddare sai su kunna wuta kawai ai ta zaga wuta ana bauta ranan duk wutan da aka kunna ɗaf ya mutu والنار كامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساهلين من سدم وساء ساوة أن غادت بحيرتها ورد ورد واردها بالجيز هنا زمي شين يتي وبدا وغدا كل كل بيت نار وفيه كون جدا وندا da akwai wutan da ake bauta masa na majusawa sai da ya wayi gari fihi kurbatun yana fama da bakin ciki min kumudiha saboda bicewan wannan wutan wa bala'u da kuma bala'i na jarrabawan mutuwan wannan wutan ba abin da ya bicar da wannan wutan ko sai zuwan manzan Allah wa uyunun lil fursigarat fa hal kana liniranihim biha idfa'u wa uyunun lil fursi koramai na mutanen farisa gara ta kabi ta kafe koraman da suke bauta musu wanda suka yi musu camfi suna bauta musu suna lura da su suke ba su arziki su suke warkar da su wa uyunul lil fursi koramai na mutanen farisa jam'u ain ko ba haka ba gharat ta kafe fa hal kana li niranihim biha itfa'u fa hal hal anan wajen ba istifham bane ai wannan wutan nasu hal anan tana korewa ne wannan wutan nasu fa hal kana li niranihim wato yana nuna ta'ajjub ne kai wani irin bucewa ne wannan wutan nasu yayi fa hal kana li niranihim biha itfa'u tabbas wutan su ya buce sabila da bayyanan manzon Allah مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء مولد abin aihuwan nan fa wanda aka haifa annabi Muhammadu kana ya kasance fi tali'il kufri ana tsaka da kafirci ana tsaka da kafirci kafirci iri-iri masu bautan wuta na yi masu bautan shaidanu na yi masu bautan mala'iku na yi masu bautan tsumburbura na yi komai ana bauta masa sabila da wato an wato babu annabi tsawon shekara ɗari shida a doron ƙasa tun da aka halicci duniya ba a taɓa ba da wannan tazaran babu annabi a duniya ba shekara ɗari biyar da wani abu tsakanin annabi shi yasa ana tabutan abubuwa shine maulidin zuwa ne kana fi tali'il kufra da ya zo a tsakiyan kafirci amma sai ya zamanto wabalun musiba alaihimu a kansu wa waba'u da annoba sai ya zama musu musiba da annoba kawai an gane shine abin da ya faɗa mana a can wajen min ba'di ma akhbara al-aqwama kahinuhum bi anna dinahum al-muwajjal lam yaqumi وبعدما آينوا في الأفق من شهب منقضة وفق ما في العرض من ثنم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو أسكر بالحسام راحتيه رمي كو إرم وإن مسيبو دزك غغني سبيد زوان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فهنيئا به لآمنة الفل الذي شرفت به هواء فهنيئا به يتي ما دلا فرنشكي يا إسحاق li'aminata ga sayyidatuna amina fa hani'an bihi farin ciki muna taya ki farin ciki ya amina muna taya kanmu farin ciki fa hani'an bihi li'aminatal fard fifi ko fa ya tabbata ga amina ya tabbata sayyidatuna amina ta fi matan duniya sabila da wannan dan da sayyidatuna amina ta aifa shine ɗan nan da Allah zai shirrifa bihi Hawwa'u wanda ita kanta Hawwa'u uwar uwar banu Adama gaba ɗaya aka ɗaukaka ta da shi. Allah zai shirrifat bihi Hawwa'u wanda aka ɗaukaka Hawwa'u da shi. Malli Hawwa'a أنها حملت أهمدها أو أنها به نفصاء من لهواء واني هواء واني هواء أنها حملت أهمدها a ce wai ita ce ta ɗauki cikin Ahmadu au anna habihi nufasa'u ko ita ce take bikin annabi sallallahu alaihi wasallam me ke ga Hawwa'u ai wannan darajar na Amina ne darajar Amina ya ƙetare kowane daraja Allah ya ba mu albarkacin sai da tuna Amina yau muna ladbi wa ibn tawahab min fakarin malam tanalu nisa uko anan da mu tsaya baiti 20 kenan muka yi ko to da mu tsaya a baiti 20 da muna lallabawa tunda muna son mu haɗa tsakanin ana fa'idantuwa da ibarat na lugha kalmomin lugha na larabci sannan kuma da abubuwan da suka shafi tarihi da abubuwan da suka shafi shauƙi da san manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yafe mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi
بسم الله الرحمن الرحيم كم الخبرية واجرر بكم ما كنت عنه مخبرا معظما لقدره مكبرا تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء ملكت وأعبدي باب المبتدأ والخبر وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفعه والإخبار عنه أبدا تقول من ذلك زيد عاقل والصلح خير والأمير عادل ولا يحول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل فصل تقديم الخبر وقدم الأخبار إذ تستفهموا كقولهم أين الكريم المنعم ومثله كيف المريض المدنف وأيها الغادي متى المنصرف وإن يكن بعد الظهروف خبرا فأول فأوله النصب ودع عنك المراء تقول زيد خلف أمر قعدا والصوم يوم السبت والسير غدا وإن تقل أين الأمير وإن تقل أين الأمير جالس وفي فناء الدار بئر مائس فجالس ومائس قد رفع وقد أجيز الرفع والنصب معا
بسم الله الرحمن الرحيم yau za mu tashi a bayanin kam alkabariya wanda ita kam alkabariya ba kam alistifhamiyya ba akwai kam alistifhamiyya wanda take nuni akan istifham wato neman wato amsa ko sannan kuma akwai kam alkabariya wanda ita kam alkabariya tana nuni ne akan ba da labari abu da kuma ya nuna girman girman abu ko to shine ah, to yadda za mu tashi a yau kuma shi ma kam alkabariya din idan ka lura ya jero mana abubuwan da suka shafi wanda suke samun wasali ƙasa ne ya faɗo mana huruful kasmi ya kawo mana babul idafa ko to daga babul idafa ne sai ya kawo mana kuma ita kamil kabariya din ya ce wajurur bikam ma kunta anhu mukbira mu'azziman li qadrihi mukabbira wajurur bikam kayi jarra kaman yadda dai kai jarra da huruful jarri kayi jarra da huruful qasmi ko to sa haka kayi jarra bi bi kam da kam ma kunta anhu mukhbira mu'azziman li qadrihi mukabbira lokacin da ka zo kana ba da labarin wani abu kana girmama lamarin al'amarin to sai kayi jarra da kam alkhabariya an gane ko تقول كم مال أفادته يدي وكم إماء وأعبدي تقول ذاك شيء كم مال أولي نسخة كم وكم إمام ملكت وأعبدي أولي نسخة نعم تقول ذاك شيء كم مال واتو دوكيا نوا كمان كان magana ka ce dukiya nawa na mallaka wani irin dukiya na mallaka ka gane ko taqulu zaka ce kam malin kam ce alkhabariya mabniyun mabniyatun ala sukuni ko tana nuni ne akan khabar girmama labari malin majrurun bi kam alkhabariya an gane ko afadathu yadi ko afada fi'lu madin mabniyun ala alfati wa ta'u ta'u ta'anis والها ضمير متصل مبني على الدم في محل ايه أفادته يدي في محل النسب مفعول به نعم يدي هو الفائل مرفوع دمة المقدرة على إيه؟ على الياء تشيني وكم إماء ملكت وأعبدي باين وتملك دكما إماء كينجي kaga kam anan ma alkabariya ce shine dai abin da ake so a fa'idantar da kai cikin wannan karatun shine akwai kam da ake ce mata alkhabariya wanda take nuni akan girman al'abu da kuma wato yadda da ka girmama al'amarin abu to idan wannan kam ɗin ta zo tana daga cikin waɗanda suke jarra ma sunan da ya zo a bayanta an gane ko na'am
باب المبتدأ.
babul muftada wal khabar وإن فتحت النطق باسم مبتدا فارفعه الإخبار عنه أبدا mm. wa in fatahta nutqa bismi mubtada farfa'ahu wal akhbaru anhu abada وإن فتحت النطق إذا كبود مغاننك نسمي menene مبتدا اسم مرفوع كو yawwa wanda kuma suna ce masa wato shine wanda al- al- al- yake zuwa ya fa'idantar da abin da ka ke ba da labari akan wani abu hakan nan ka gane ko yawwa to shine wa in fatahta nutqa idan ka bude magana bismi mubtada da suna na mubtada suna na mubtada ismul marfu'un farfa'ahu kama raf'a wal akhbaru anhu abada khabar ma kai mishi raf'a imma ya zamo b- da damma zahira imma ya zamo da damma muqaddara imma ya zamanto ya hau kan suna mabni kaman ka ce anta anta rajulun muhazzabun ko kaga anta a wannan wajen yana mahallin raf'a ne mubtada ضمير منفصل مبني على ال- على على الفتح في محل الرفع مبتدا كو عاقل أنت رجل خبر مبتدا وهو منؤوت آكل نعت كو تو على أي حال دي دي يند مبتدا يزو إما يزو يزمو مرفوع ده فتحة مقدرة إما يزمو كوريون نعم تقول ذاك شيء زيد آقل والصلح خير والأمير عادل تقول ذاك شيء من ذلك ذاك شيء زيد عادل زيد مهنك ليني kaga zaidu mubtada marfu'un biddamati zahira eh نعم aqilun kabar mubtada marfu'un biddamati zahira ko نعم na'am wasulhu khairun wal amiru adilun A- as-sulhu khair Mm, sulhu alheri ne eh as-sulhu fi mubtada marfu'un biddamati zahira khairun kabar mubtada wal amiru mubtada marfu'un biddamati zahira adilun khabar mubtada نعم aha ولا يقع يقول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل ولا يهول حكمه متى دخل لكن على جملته وهل وبل ولا يهول حكمه حكمتين سبي تنجاوة معنى ولا يحول حكمه حكمتين سبي تنزوة متى دخل لوكتين دا لكن تشغى تشغى مشي أما لكن مخففة نعم idan ba mu manta ba lakin ai tana daga cikin isma tana daga cikin akhwatu inna ko نعم yawwa wanda take aiki irin na inna inna wa anna wa ka'anna wa lakinna wa laita wa la'alla tadkhulu ala al-muftada wa tarfa'u al-isma ko yawwa tayi rufa ma muftada tayi tayi nasba wa muftada tayi tayi raf'a wa khabar to idan lakin ta zo mukhaffafa ba ma lakin ba hadda inna din inna ɗin idan ta zama mukhaffafa ka gane Na'am.
to e, e, e, e, e, e, zai hukuncinta ya faɗi lakin idan ta zo mukhaffafa hukuncinta ya faɗi shi yasa ko a kira'o'in alkur'ani zaka ga misali da- akwai kira'an da ta ce walakin libirra akwai kira'an da ta ce walakin libirru kaga ce walakin ɗin nan da aka ce lakini lakin kaga aka mai da shi mukhaffaf sai ya zamanto an yi masa kasra liltiqa'i sakinaini saboda haduwar masu sukuni guda biyu ko sai aka ce lakinil birru kaga sai albirru aikin nan ya fadi a kanta sabila da lakin ta zama mukhaffafa ko ba haka ba yawwa misali inil hukmu illa lillah kaga innal نعم hukma ko ba haka ba sai aka ce inil hukmu نعم to kaga shi ma ya fadi aikin ko ba haka ba shine yawwa sabila da ya zama muhaffaf ya ce mata da khala lakin lokacin da lakin ya shiga ala jumlatihi a jumlansa wa hal da hal wa bal da bal an fahimta to masha Allah فصل في تقديم الخبر faslun fi taqdimil khabar taqdimul khabari alal mubtada yanda ake gabatar da khabar akan mubtada ka san dai a ka'ida mubtada shi yake zuwa a farko khabar sai ya zamanto na biyu to amma akwai wasu mawadi'u wanda ake kaddamar da khabar akan mubtada to sai mu karanta mu ji قدم الأخبار إذ تستقيم كقولهم أين الكريم المنئم وقدم الأخبار كجبات الد خبر أكم مفتدى إذ تستفهم لوكا تشند كتي استفهام كتي تا- ك- كز- كزو دا كزو دا واتو مبتدا تزو أمس أين واتو استفهام أنغان نعم مبتدا تزو أهالي نا استفهام ko ku labar lokacin da kai istifham astaghfirullah lokacin da kai istifham ka qaulihim kaman fadin su ainal karimul mun'imu ina alkarimu mai kyauta almun'imu mai ni'imtarwa kaga aina a nan wajen adatul istifham mabniyun alal fatihi fi mahallin raf'i khabaru muftada almuqaddam ka gane ya zama khabarun muqaddam aina نعم أينه إيه، أداة الاستفهام مبني على الفتح في محل إيه؟ في محل الرفع خبر مقدم نعم
الكريم مبتدأ مؤخر وهو منؤوت وهو نعت كو وهو منؤوت المنئم نعت نعم ka gane ko wannan istifhami din yana daga cikin akwai mawadi'u taqdimil khabari ala mubtada wanda idan kun duba ko littattafai na nahwu wanda suke kusa kusa wanda nafar ne za ku ga waɗannan mawadi' din yanda akan gabatar da ko a halin aljar wal majrur shi ba yana cikin wannan ka gane kamar misali ka ce a- a- a- a- a- kamar jar da da majrur su zo a a matsayin khabar ko ba haka ba mubtada kuma ya biyo bayan sa sai a hada a ce aljaru wal majrur fi mahallin raf'i khabarun muqaddam wanda dukka za ku karanta su idan mun samu dama za mu zo bayan mun yi wannan na waka din mu dauko wanda yake da tsari na zube sai mu karanta sabila da ya fi tafsilin abubuwa sabila da shi bai kayyada da wazani ko ko wani abin nan ba an gane نعم
wa misluhu kayfal maridil mudnaf وأيها الغادي متى المنصرف wa wa misluhu misalinsa kaifal maridul mudnafu نعم yaya almarid mara lafiya wanda yake cikin wato ciwo an gane a kaifa a nan wajen adatul istifham mabniyun alal fati fi mahallin rafi khabarun muqaddamun almaridu mubtada'un mu'akhkharun wa huwa na- man'utun almudnafu na'at wa ayyuhal ghadi ya kai matafiyi matal munsarab yaushe za a juyo ka gane نعم to shi ma dukka haka na'am وإن يكن بعض الظروف خبرا فأوله النصب وداعا كالمراء fa in yakun ba'du zurufil khabara idan shashin zuruf suka zo a matsayin khabar to fa aulihin nasba kawai ka mishi nasba abinka wada an kalmira ka bar wani kokonto idan zarfu ya zo a yanayin kabar ka bar shi haka ba wai sai ka zo kana ta tunani yaya dan yi na yi mishi raf'a ba ka gane ko ka gane ko tunda me e, e, ya zo haka yake shi yana daga cikin mabniyai wanda ba zai juya ba ka san almabniyu baya canjawa kawai sai dai a kaddara wasali din ko to shine yace taqulu zaidun khalfa amrin qa'ada was-sawmu yawma as-sabti was-sayru gada نعم taqulu zaka ce zaidun khalfa amrin زيد ينا بين أمر كاغا زيد مبتدا مرفوع بالدمة الظاهرة خلف خبر مبتدا وهو ظرف مني ظرف زم... ظرف مكان كوبا هكذا مبني على الفتي في محل الرفع خبر كو يو وهو مضاف أمر مضاف إليه قعد في علماد مبني على الفتح كو والصوم يوم السبت والسير غدا كو والصوم يوم السبت مبتدا مرفوع يوم خبر مبتدا وهو ظرف مبني على الفتح في محل الرفع ف- آه، خبر كو كوكو مفتأ خبر نعم نعم وهو مضاف السبت مضاف إليه كو هكا شيما والسير غدادك هكا نعم نعم وإن تقل أين الأمير جالس وفي وفي فناء الدار بشر مائس Mm. Karasa, karasa shi.
جالس ومائس قد رفعا وقد أجيز الرفع والنصب معا Na'am. Wa in taqul idan ka ce aina lamiru jalisin. Kaga aina a nan wajen an daɗa komawa maka taqdimul khabari alal mubtada. Aina da zarfu zarfu makanin mabniun alal fathi ko ko eh ko yawwa mabniun alal fathi fi mahalli ar-raf'i khabar muqaddam ko al-amiru mubtada muakhar jalisun ko نعم yawwa to jalis maganan da yake a nan shine jalis din nan daka iya ce jalisan ka gane wa fifina iddari bishirun ma'isun ko نعم yawwa to shi ma zaka iya cewa bishirun ma'isan alal haliya kenan ka gane ko abin da yake nufi shine an an ja'izantar da fiskoki guda biyu fiska na farko ma'isun ko jalisun ya zo a hali na khabar ya zamo marfo fiska na biyu jalisan ma'isan ya zo a hali na hal ya zamanto mansub ka gane نعم fajalisun wa ma'isun qad rufi'a da jalisu da ma'isu duka an musu raf'a a halin khabar نعم wa qad ujiza ar-raf'u wan nasbu ma'a sannan kuma an ja'izantar da raf'a da nasba ma'an tare gaba ɗaya ba tare da ka sami ishgal ba duk duk wanda kai daidai ne kamar yadda zamu gani cikin ishtigal amma da mu tsaya nan insha Allah sai kuma Allah ya haɗa mu gobe za mu yi al-murshidul mu'in na Abdul Wahid ibn Ashar da kuma al-hikamul ata'iyya na Ibn Ata'illahi Sakandari abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada abinda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya ƙara mana soyayya ga sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu cikin ceton manzon Allah rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين